للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلا الذين آهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا ولم يزاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين إلا الذين تيدي وأن آهدتم وأنكم القوري دسو من المشركين أتكم مشركي رانا هديبية alkawuran da aka shirya aka rubuta wanda duk aka yi alkawari da su to su gabata su cikin wannan magana ta baya da ta wuce sun malam ya kusu ku shay'a ko ba su rage muku komai ba daga cikin sharadin alƙawuran da aka yi wa rabi zahiru alaikum ahadan ko ba su taimaki waɗansu maƙiyanku a kanku ba fatin mu ilai ahadahum mu ila muddati waɗannan kam ku cika musu alƙawarin su har zuwa lokacin da aka rubuta wanda aka rubuta cewa dama abin da aka ce sai waɗanda suke wanda suke da alkawari to zuwa alkawarin su wanda ba su da alkawari zuwa wata hudu to shine yanzu aka ce banda waɗannan wanda su kureshawa wanda aka yi alkawari da su amma cikin su akwai wanda suka warware alkawari suka taimaki mutanen kureshawa banu bakarin akan mutanen manzo Allah ko za'a to suka warware alkawari shine mai ba manzo Allah dama shekara ta takwas ya zo ya yaƙe su saboda warware wannan alkawari ya zo sanadin fatu makkata wani bai zahiru alaikum wahada wannan kan fa atimu ilaihim ku cika musu ahadahu mu alkawarin su ila muddatin har zuwa lokacin da aka rubuta a cikin alkawarin inna Allah sani Allah ya hukul muttaqina yana son mutane masu tsoronsa wanda ba sa warware alkawari wanda suke cika alkawari فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ونسوهم وخذوهم واحصروهم وابعدوا لهم كل مرصد فإن
الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم idan dai watannin nan masu alhurma sun cika sun fita sun kare to shikenan alkawari da aka rubuta ya kare dama an ce fasihu fil ardi arba'at ashhurin fasihu fil ardi arba'at ashhurin wa alamu annakum ghayru mujilla wa anna la mujilla damar da aka ba su ya wata wataya a cikin wata hudu to daga daga daga watannin nan guda hudu wato za su zo mu aiki da su wata hudu to ranar goma ga watan zulhajji ga kwanan ashirin na ƙarshen zulhajji ga wata guda na muharram ga wata na safar ga wata na rabiul awwal a cikin rabiul awwal ne alkawarin su zai cika bai zan talaka ashurul hurum wannan wata ne wanda aka haramta yaki a cikin saboda alkawari uku na asalin to shi kenan magana ta gari faktul mushrikin hay wajadtumu ku kashe mushrikai duk inda kuka same su an ba ku dama daga wannan lokaci hay wajadtumu duk inda kuka same su kashe su kawai wa khuzuhum ku kama su ku mai da su bayin bayin kabammun kabammun yaki wa khuzuhum wahsuruhum ku tsare su in su shiga gidaje ku tsare gidaje ku toshe gidajen in sun hau benaye ku kulle benaye ku hana muku wurin fitowa wa qudurahum kull marsad duk ta hanyar da suke kullowa ku tsaya musu ku hana musu kowane walawa har su zabi gara dai su fito su musulunta ko kuma a kashe su ku zantsare su ta ko'ina wasu ruhai su fawajattu wa khuzuhu wa ahsuruhu wa qulu lahu kullu marsad to duk hanyar da suke kullowa to ku biyo musu ta wannan hanya fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata amma in suka tuba suka bada suka yi sallah suka bada zakka fa khallu sabilan ku bar ku su hanyar su su riga sun zama ɗan uwa kenan in suka tuba suka yi sallah suka bada zakka a ka'idar musulunci kam na farkon inda ake gane musulmi ya faɗi la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah shi kenan ya zo musulmi amma in lokacin sallah ya yi bai yi sallah ba ko magana ta koma baya in kuma lokacin zakka ya bai fidda zakka ba magana ta koma baya amma baya ya ce la ilaha illallah din shine ma'anar fa mu. da sun faɗi la ilaha illallah to sun tuba kenan wa qamu salata suka tsaye aka ga sun tsaye da sallah wa atu zakata kuma suka bada zakka fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabilan ku sakiya su kyale su magana ta kai fa khallu sabilan inna allaha sadi allah ghafurun mai gafara ne yayi musu gafara sun da suka tuba al-islam ya jubbu ma kana qablahu duk abin da mutum ya aikata yana yana ba musulmi ba daga ran da ya faɗi la ilaha illallah ya musulunta to duk abin da yake kansa na kafirci bi ya rushe ba wanda za a tambaye shi a kansa wa qamu salata kuma a ga mutum ya tsaye da sallah ba tuban kadai ba wa ta zakata a ga mutum kuma ya ba da zakka yana dukiya to in haka yayi fa kallu sabila sai ku kyale su sun zama jan uwa musulmi inna allaha ne allah ghafurun ya musu gabata sun da suka tuba rahimun ya ji ɗan su tun da suka yi sallah suka yi zakka suka zama musulmi
ذلك بأنهم قوم لا يعلمون
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ ما أمره ذلك بأنهم قوم لا يعلمون wannan ayar da za a karanta yanzu ita ce ta zama dokar duk duniya gaba daya a wurin manzon Allah aka same ta daga Allah dokar duniya yanzu duk mutumin da gwamnati take neman sa saboda harkar siyasa ruwa a jullo to in ya tsallaka ya koma wata ƙasa ƙasa waccan ƙasa ba za ta ba da shi ba dokar duniya ne ba za ta ba da shi ba sai lokacin da shi da kansa ya ce dama masu neman su halakar da nidin su ne masu gwamnatin mutada yanzu ko an canja gwamnati waɗannan mutanen da suka kama gwamnatin mutanen mu ne ka tabbata ba abun da zai faru na tabbata to sai a raka shi har gari sai an ga gaskiya ne babu da same shi sannan a ba da shi Allah yana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka idan aka samu wani daga cikin mushrikai istajaraka ya nemi ka bashi mafaka ka amintar da shi ya zina gudu ya rasulullah ko ya abul qasim ya abul ya abul qasim ya abul qasim ka taimake ni za a kashe ni ka taimake ni za a kai ni ya rasulullah ka karbe shi ka ajiye shi wajenka ya ta jin karatun qur'ani har lokacin da ya amince hatta wajiba ta ma kalam Allah summa ablighu ma amanahu sannan bayan ya zauna ya ji qur'ani hankalinsa ya kwanta shi da kansa ya ce yanzu ya amince ko ya koma gida ba abin da zame shi fa abligu sai kai da kanka ka hada shi da waɗansu mutane su raka shi su kai har inda ya amince zalika wanda qaumun la ya'lamu abin da yasa aka wannan hukunci mutanen ba su san addinin Allah ba su san Allah ba shi yasa ake wannan hukunce hukunce
كيف يكون للمشركين عدل عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آهدتم عند المسجد الحرام واستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ta yaya za a samu alkawari wajen mushrikai ba su da wani alkawari la aymana lahum la'allam yantahu innahum la aymana lahum ba su da wani alkawari su mushrikai to saboda haka kai bai koyi mun ya za a samu alkawari wa mushrikai wanda zai kiyaye su illa alladhina ahadtum inda almasjidil harami sai dai mutanen nan da kuka yi alkawari da su a Hudaybiya shekara ta shida suka zama su warware alkawari ba da Qurayshawa da sauran wada da Banu Zamra su ne aka yi alkawarin da su to Banu Zamra ba su warware alkawari ba su ainihin Qurayshawa su warware alkawari tunda sun taimaki Banu Bakrin akan kuza'a mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗanda wasu warware alkawarin ba su kan banda su a cikin wannan suna kan lokacin su da aka rubuta illa alladhina ahadtum inda almasjidil haram waɗannan kam fa mastaqamu da kun fastaqimu da matukan suna zaune akan alkawarin da kuka yi da su ba su warware kamar yadda Qurayshawa suka warware ba fastaqimu da kuwa ku zauna daidai akan alkawarin ba abin da zai same su har zuwa lokacin su wannan abin bai shafe su ba sai lokacin su ya shiga sannan hukunci ya zo inna Allah sani Allah yuhibbul muttaqina Allah yana son masu tsoron sa kullun dai an faɗi maganar tsoron Allah sai ga kowace bukata ta koma cikin tsoron Allah in kana son Allah ya soka to ka ji tsoron Allah in kana son ka samu ilimi ka ji tsoron Allah wattaqullaha ilmukumullah in kana so ka shiga aljanna ka ji tsoron Allah wa iddalil muttaqin in kana son lamarin ka ya sauki man yattaqilla jalla min amri yusra in kana so ka samu arziki man yattaqilla jalla makhrajan wa yarzuqu min haythu la yahtasib Allah sai ya maka arziki ya baka arziki ta inda baka sani ba in makiya sun dame ka ka ji tsoron Allah Allah zai maka maganin su wa in tasbiru wa tattaqu la yadurkum kaydum shay'a kowace bukata dai tana nan an hada ta da tsoron Allah in ka ji tsoron Allah za a samu wannan abin da kake nema kuma Allah zai kiyaye ka wannan abin da kake jin tsoro duk an hada da tsoron Allah harkar duniya da harkar lahira duk bukatun an hada su tsoron Allah inna Allah sai Allah yuhibbul muttaqina yana son masu masu tsoron sa كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابا قلوبهم وأكثرهم فاسقون
كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابع قلوبهم وأكثرهم فاسقون أنا هنا شكا دهن لكن شكا مسلمين لكن إلا شكرا كيا كي شكا بس تو ما لله يا كدهن لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم أشهد أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da ya faɗa cikin wannan larabci kin ce tun daga zuciyarki har bakin kin yarda Allah shi kadai ne shi ne ubangiji kowa da kowa komai da komai shi yayi shi kadai muke bautawa kin ce kin tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini na Islam da muke yi ko kin ce kin tabbata Yesu annabi Isa kenan ba dan Allah bane Allah ba shi da ɗa sai dai shi annabin Allah ne manzon Allah ne mai daraja wanda Allah ya aiko shi kamun a aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da kuma mamakin da aka yi shi annabi Isa Allah ya yi shi ne da uwa ba shi da uwa kamar yadda ya hawa uwa ba ta da uwa kamar yadda Adam ba uwa ba uba mu kuma yayi muna da uwa muna da uba amma duk da haka uban mu ba shi ne ke kera jinjirin mu a cikin uwar mu ba a'a Allah yana ce afaratu ma tunun a antum takhluquna am nahnu khaliqun kowane namiji ba shi yake kera jinjirinsa a cikin matarsa ba iyakar nasa da ya zuwa mani Allah ne yake yin wannan to tunda Allah ne yake kera kowane jinjiri a cikin uwarsa haka ya kera babban jinjirin na annabi Isa cikin uwarsa Allah ba shi da da kin yadda da abin da ke faɗa ki ce alhamdulillah to yanzu kin zama musulma me yin sunan ki na da لا لا لا بلاتي eh?
لا لا أدا بلاتي yanzu me kike so فاطمة
kin zama bilarsa kenan baraka alhamdulillah yanzu za ki je ki wanka ki yi wanka ko ya rubuta ranar sallah kullum akwai sallah biyar kuma za ki sharo sai rana ta fadi da dare sai ki niyya mu karasa wannan azumi tare da ke kuma ah, wannan irin wanka da za ki yi na yau kullum ki kwanta da mijinki sai an yi irin wannan wankan sannan ai sallah akwai wani jini da yake zuwa wajen mata sunansa jinin haila idan jinin ya zo ba a sallah a lokacin da yake gudana sai shayar da yake aka wanka wannan jini kuma zai hana azumi cikin azumi ne ba za a yi azumi ba amma za a lissafa azumi a biya amma sallah ba a biya kuma mace ba za ta kwanta da mijinki cikin wannan jinin ba sai ran da ya yanke kuma muna miki fata Allah ba ki dukiya ki zakka Allah ba ki dama ki ji haji kuma ba a cin naman alade masha Allah alhamdulillah muna miki murna na miki murna
كيف وإن يظهروا عليكم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابع قلوبهم وأكثرهم فاسقون كيف يا يا بلاي هكذا وإن يظهروا عليكم إن فسونا سكي نظر أكنكم in su ne fa suka yi nasara a kanku la yarbu fikum illa wala zimmatan wato ba za su kiyaye muku zumunta ba ba za su kiyaye muku wani alkawari ba in sun yi nasara a kanku ba in harakarwa da za- da ba za su yi muku ba la yarbu ba za su kiyaye illan zumunta wala zimmatan ko ku alkawari tsakaninku da su ba yurdunakum bi afwahim zaka ji dadin baki su faɗi magana mai daɗi kaman gaskiya da bakinsu yurduna goyewa wata ba ku nuhu amma zuciyoyin sun ki yarda da ku sun ki yarda da al'amarinku wato ah, wata ba ku nuhu aksarun fasikuna yawancinsu ba sa kan hanyar Allah su- za su faɗa da bakinsu ya ƙuluna biyar fitattin ma ne sabi kulubim ko ya kuna bai fahim ma ne tafi kudu abin da ke cikin zuciyarsu daban abin da suke faɗa da bakinsu daban yurduna kai wa tabi kudu aksarun fasikuna yawancin su ba sa ba sa bin hanyar Allah sun kauce wa hanyar اشتروا Allah بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون ishtaraw bi ayati llahi thamanan qalilan wa saddu an sabili innahum sa'a ma kanu ya'malun su waɗannan kafurai abin da yasa ba su musulunta ba yan kuɗin da suke samu na shugabanci na duniya su ne suka hana su shiga musulunci ba dai su samu ribar lahira yan wannan kuɗin ishtara suka sayi a azabar Allah suka sai da aljannar da aka ajiye musu suka sayo azabar Allah da yan kuɗi yan kaɗan fasaddu sun tsare mutane ba sun tsare kansu sun tsare mutane shiga hanyar Allah inna waɗannan kafirai ma kanu ya amalunahu abinda suke aikata wannan sa'a yayi muni kwarai da gaske
لا يرقبون في مؤمن ولا ذمة وأولئك هم المعتدون la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimmatan ulaika humul mu'tadun wa'annan mutane la yarqubuna ba za kiyayewa fi mu'minin a ko ba za kiyayewa kowane mu'mini illan zumunta wala zimmatan ko alƙawari ba za kiyaye musulmi komai na na na, na, na zumunta da ke tsakanin su ko alƙawari rubutacce da ke tsakanin su Il- yur- eh, la yarbu min lawala zimmatan ulaika waɗannan mutanen su hum sune almu'taduna masu ƙetare iyaka فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل آيات لقوم يعلمون أما ضد هكا فإن تابوا إن دي سكا توبا سكا ودي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا الصلاة سكا تيدا صلى بيار وآتوا الزكاة سكا بعد ذكر دوكيانسو فإخوانكم في الدين shi kenan su zo yan uwanku yan uwanku yan uwan kowane musulmi ma a duniya gaba ɗaya shi musulunci ya kasa mutane kashi uku akwai musulmi alhamdulillah mu ne musulmi akwai akwai ahlul kitabi su ne yahuda nasara akwai mushrikai su ne masu bautar dodo iyakan abin da musulunci ya sani kenan amma babu mushriki mai sallah a musulunci ba musulmi mai sallah a musu- a- mu- mu- musulmi ne a, mu- mai sallah ne amma mushriki babu wannan hukunci a musulunci ko dai kafiri mai tsafi ko kafiri mai littafi ko ko musulmi to alhamdulillah mu din nan annabi ya ce abin da kira da musulmi wanda yayi imani ya tuba yayi sallah ya bada zakka gashi an maimaita har biyu anan wa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabila na farko kenan fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din duk wanda ya tuba kana yaƙi da mutane ma in sun faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shikenan sun zama ƴan uwa kuma amma a bibiya a gani shin suna sallah suna bada zakka don kar su karyata kansu idan an bibiya ba ga suna sallah ba ba ga suna zakka sun karyata la ilaha illallah da suka faɗa to amma in sun yi haka sun zama ƴan uwan kowa da ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo masa hukunci wato an je ana fafatawa tsakanin musulmi da kafirai sai wani ya dogara da musuluncinsa sai ya ƙi gudu a daji ne da ya ƙi gudu da aka zo sai suka tasan masa ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah usama tunu zai ne ce ƙarya kake yi kai kafiri ne ka kiya tana kiya yan dabbobin ka ne kawai sai ya sare wuyansa aka je aka gaya manzo Allah ya rasulullah Usama ibn Zaid ya sare wuyan wani mutum bayan ya faɗi la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sai ya kira shi a qataltahu ba da qala la ilaha illallah yanzu kashe shi kai bayan ko kaji ya faɗi la ilaha illallah yace ma qala illa taqiyatan ya Rasulullah bai faɗi la ilaha illallah don Allah ba don tsoro ya faɗa don yake yakin tumakin sa yace afakak halla fakakta qalbi fara'aita zalik to in haka ne me yasa tukun ka keta zuciyarsa ba ka gano shi la ilaha illallah nan ya faɗa don Allah ko don tsoro istaghfir li ya rasulullah ka nema min gafara yace ina kaifa bi la ilaha illallah kaifa bi la ilaha illallah nema maka gafara yaya za mu yi da la ilaha illallah da ya faɗa annabi ba yana nema yana nema ya kashe kamar Allah alaikum fa tabayyana inna Allah kana wa ta'ala khabira daga yau ko da a cikin tafiya nan ne za a gamu da mutum da baka san shi ba da ka ji mutum ya ce assalamu alaikum shikenan ya zo musulmi ka dauke shi musulmi da ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum ba ba iso kan la ilaha illallah tukuna da ya faɗi assalamu alaikum shikenan ya zama dan uwanku musulmi sai dai in kun bi shi kun ga baya sallah to ashe ya saba da assalamu alaikum din ne ba musulmi ba da hukuncin musulunci daga mutum ya ce assalamu alaikum ka dauke shi musulmi balle ba ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allah ya ce wai musulmin duniya duka me suka faɗa ne suka zama musulmi wai musulmin duniya duka me suka faɗa suka zama musulmi to tunda yake ya faɗi la ilaha me yasa za a kashe shi shine aka kiyaye ba a kashe Usama ibn Zaidin ba irin harka da take faruwa a yanzu wanda Amerika suka turo mana a cikin ƴan uwanmu masu sallah don a yawanta kafirai duk musulmi su a wurin su kafiri ne ba gaira ba dalili don a yawanta jama'a kafirai a rage jama'a musulmi daga mutum ya faɗi la ilaha illallah shi musulmi ne a wurin Allah a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din wa rasulullah ya min ya'lamun shi ran da Annabi ya tsaya kan Abu Talib yana ce ya ammi kul kalimatan ahaju laka biya inda Allah faɗi kalima guda ɗaya zan maka hujja a gaban Allah da ita ka faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah da ya da ya faɗe ta shikenan fa annabi zai tsaya tambaye shi tana da hakori ko ba ta da hakori ba kuma zai ce dole sai ya faɗi sharuɗan ta ba ba ta da wani sharadi la ilaha ba ta sharadi sai faɗi la ilaha illallah man qara la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi dakhala aljanna aka annabi yace wa ikhwanukum fid din don Allah a daina kafirta musulmi a yawanta kafirai a rage musulmi a yawanta jama'an shedan a rage jama'an annabi don kin annabi a rage a daina yin haka fa ikhwanukum fid din wa nufassilu ayati liqaumin ya'lamun haka muke yin bayanin ayoyi filla filla don mutane su sani duk maganar da wani ya faɗa da maganar annabi in dai maganar wani ta saba da annabi ta saba da Allah jefar masa abun banzan sa ba gaskiya bane maganar Allah shine gaskiya maganar annabi shine gaskiya interview da aka yi tsakanin Abu Jibril da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba sunan sharadin la ilaha illallah mal islamu yace al-islam an shara la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tuti az-zaka wa tasuma ramadan wa tuhajja al-bayt in ista'aja qara sadaka kaga musulunci ya cika ya tabbata saura zuciya kenan mal iman ki al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi wa umrihi yaje sadaka mal isan al isan ta abudu Allah ka annaka tara illam takun tara fa innahu yarak wannan sune islam gaba daya ciki da bai akwai kunji akwai sharadin la ilaha illa cikin wannan magana kunji magana la ilaha mai hakuri cikin wannan magana to duk magana da wani ya faɗa in ta saba ta da jefar da maganar manzon sa annabi shine gaskiya magana shine gaskiya Allah shine gaskiya magana Allah shine gaskiya fa izwanukum fid din wa rasulullah ya tuna karanta muku ayoyi filla filla da bayani filla filla in ji Allah liqaumi ya alamu saboda mutane su gane su sani وإن نكثوا أيمانهم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون وإن نكثوا أيمانهم من بعد أهلهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون وإن نكثوا أيمانهم من بعد أهلهم idan kuma kun yi alkawari da su kun rubuta ya tabbata sai suka warware alkawari bayan sun ɗauki alkawarin an rubuta an tabbata suka warware alkawari faqatilu ayyumatal kufri ba abin da yazo zai ku yaƙe su kawai shugabannin kafirci ku yaƙe su kawai tunda sun warware alkawari to ku yaƙe su ba abin da yazo zai ku yaƙe su wada nufi dinikum yadda ake ganewa sun warware alkawari kuwa su yi sukan addinin ku ko su zaki manzon Allah a'udhu billahi ko su zaki alqur'ani a'udhu billahi ko su zama mummunan magana game da annabi ko mummunan magana da- da- game da alqur'ani to in sun yi haka ko kuma su fada wata mace musulma da da aikin banza to in sun yi haka sun warware alkawari kenan faqatilu ba abinda za ku yi sai dai ku yaki ayin matal kubur shugabannin kafirci inda su kafirai la aymanu lahum babu alkawari ba su da alkawari ku yaƙe su da Allah yadda huna wanda ke da in kun yaƙe su za su ja da baya su daina warware alkawari su daina kafirci su zan musulmi abinda mutanen Amerika eh, suka sa a gaba za su kona mana alkur'ani din nan to sun warware mana alkawari da ke tsakaninmu na zaman lafiya saboda haka mu yi ta roƙon Allah Allah ya maganin su eh, Qur'ani mu ba za mu kona bebul ba don bebul an ce littafi ne na annabi isa wanda ya karbo daga allah ko da yake akwai maganganu a cikinsa wanda ba na allah ba sun yi rage sun yi ƙari sun yi canji amma tun da yake littafi yana ɗauke da sunan littafin allah mu ba za mu yi wasa da shi ba a wal imanu bil kutubi sababiyyati wajibi da akwai musulmi ya imani da kowane littafi na allah saboda haka su yanzu sun ce za su ko har sun sa alamomin mutanen da za su kona alkur'ani sun musu uniform to in sun yaka saurari abu da ya same su daga Allah mu ko musulmi ta addu'a wa radda Allahu alladhina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu min al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziza mu rika yi dubu saba'in dubu saba'in jawabi sai dai haka da su Amerikawan da suke so su kona alkur'ani su ci mutuncin musulmi a duniya da kuma dukkan mutanen da suke mugun nufi wa musulmi da musulunci za su karya shi Allah ya bar maganin su wai na gazo ya mana ba da yadi wa ta nufi dinikum sun sauke addinin ku fa qatilu ayyumatal kufri ku yaki shugabannin kafirci inna su waɗannan la aymanu lahum ba alƙawari wanda ya waro alƙawari tsakaninsa da ubangijinsa balle alƙawarinsa da tsakaninsa da mutum da mutum la aymanu lahum la adaw yantahu in kuna in kun yake su to za su bar kafircin za su bar warware alƙawari ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وأمروا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم الله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين
ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم ألا تقاتلوا قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين me zai hana ku yaki waɗannan mutane kawon mutane na kasu aimanan sun warware alkawarinsu wa hammu bi kirajin rasuli sun yi niyya ma za su fidda manzon Allah eh, liyaqtuluka aw yukhrijuka aw ya- wa yankuruna yankurullah Wa- ba irin abin da basu basu shirya ba manzon Allah a darun nadwa wanda suka ce a kore shi ya bar makka wanda suka ce a gina masa dogon gini a sa ciki har lokacin da mutuwa ta dauki abinta wanda suka ce a'a a daure shi a bayan jaki a fidda shi a kai shi sham wani zuwa a kashe shi ma gaba daya duk wannan irin shawara sun sa- sun sha yin sa Allah ya kiyaye ka illa tansuruhu wa qad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru sari yasnaini idh ma fi ghairi idh kulli sa'i la tazin Allah ma'ana kullum Allah yana taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi niyyar za su kashe shi za su daure shi za su kore shi har Allah ya kiyaye shi ya kai shi ya bayyana addininsa a Madina la tugadiru la gawan nakasu aymanahum wa hum bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marra ai su suka riga warware alkawari su suka riga su riga suka riga suka tsokane ku suka yi niyyar kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daure shi ko fidda shi daga garinsa duk abin da kuka yi musu ai su suka riga yi albadi aslam azlam ألا تقاتل قوما نكثوا أيمانهم وهموا بكراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم بذهرك يا جزر كنا جزء رزنه والله أكبر تخشوا إن كنتم منه الله شيني يفك جزء رزا إن إيمانكم نكسكياني saboda haka wajibi ne ga kowane musulmi ya ji tsoron Allah akan tsoron kowa ka ji tsoron Allah akan tsoron kowa ka ji tsoron Allah akan tsoron komi fa yawa lillahi azzi wa zabu ahadun wa la yusiku wa saqa ahadun ba wanda iya azaba mai zafi mai dawwama irin Allah ba wanda iya azaba daure mai muni irin Allah duk abin da mutum zai maka iyakai ya daure ka ko ya ko ya buge ka ko ya kashe ka in ya kashe ka shi kenan ka huta ka koma wajen Allah ka koma wajen Allah ka huta saboda haka in ka ji tsoron mutum baka ji tsoron Allah ba ka yi mummunar dabara ka ji tsoron Allah akan tsoron mutum a tafshoran kuna ji tsoron su ne fallahu shi Allah a hakku shi yafi cancanta an tafshe ku ji tsoron sa in kuntum mu'min in dai kun yi imani da gaskiya قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين
ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول هم بدأوكم أول مرة أتخشونهم الله حقا تخشوا إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين كياكيز كوي كياكيز آه الله زي موسى عذاب حنا ينكو ku yi ta dukansu da takwabi ku yi ta dukansu da ma- sukansu da mashi ku yi ta sukansu da kibiyoyi ku yi musu kowace irin azaba a hannunku kuma azaba tana jiransu a hannun Allah subhanahu wataala Eh, a tafshawna fa Allah akbar tafshawin kuntum min qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum wa yukhzim Allah sai ya tozarta su sai ya kunyata su da su ne manya yanzu zama kaskasdattu a daura kunnan Abu Jali Abdullah ibn Mas'ud ya daura kunnan Abu Jali bayan ya yanke kansa ya ta jan kan ya kai gaban manzo Allah ce ga kan Abu Jali kaga Allah ya ya ya musu zilla kenan ya kunyata su wa yansurkum alaihi Allah zai ba ku nasara akan kafirai muna fata Allah ya ba mu nasara wa yansurkum alaihi washfi sudura qaumin mu'minin Allah zai zai zai warkar da damuwa da take cikin zuciyoyin muminai na fushi ma mutanen da suke muminai mutanen annabi sallallahu alaihi wasallama idan sun ji Allah ya yi wa kafirai haka hakika zuciyarsu za ta yi daɗi za ta yi sanyi an warkar da su ciwon da yake damun su a zuciya na wulakantar da musulmi yanzu wulakanci ya koma kan kafirai wai shi zuwa mumini
masu dari shiga dari
wani ga ɗariƙar tijjaniya ɗariƙar tijjaniya Allah yana son ta Allah yana son mai yinta amma ba ce dole ba annabi ya ce attayi min zambi kamar la zambana duk wanda ya tubo ga da zunubi Allah zai mai shi kawai bai taɓa yin zunubi ba wato attayi din nan wanda zai ya tuba ko sau daya ko sau biyu ko sau goma amma wanda yake tuba wa Allah sau mai tan da talatin a kowane wuni sunansa ba attayi bane ba alfa'i bane a alfa'alu ne attawwabu shi wannan ya zama Allah yana son sa inna la yuhibbu tawwabina amma ya ce ba dole ba inna hadhihi tazkira faman sha'a attakhadha ila rabbi sabila wa'azi Allah yake mana wanda ya ga dama da wannan hanya zuwa ga Allah ubangijinsa amma in ka dauki hanyar ta zama dole a kanka saboda wa hu bil hadi inna da kana mas'ulan saboda wal yuhu nuzurum saboda man nazara yuti Allah fal yutihu wa man nazara yati Allah fala ya duk wanda ya shiga dariƙar tijaniya ta lizimce shi ta zama dole ya rike ta har zuwa mutuwa wannan istighfar da za a baka da salati da la ilaha sun zama dole akan ka har zuwa mutuwa in ka shiga ba a fita ba hada da wata dariƙa ba ziyarar wasu wale sai wanda suke cikin dariƙar tijaniya wa dukkan wani Allah muna so su muna girma su amma ziyara bara ce ko gidan babban mutum ka sauka zai hana maka yin bara balle gidan shehu tijani kulawa da sallah da yin ta cikin jama'a don an ce dariƙar kar a ba kowa sai musulmi wanda ba ta inda yake sallah ba a san wani iri ne ba girmama iyaye da ya musu biyayya domin qur'ani yana kira mutumin da baya ganin girman iyayensa Allah yana kiransa jabbaran shaqiyan jabbaran asiyan saboda haka a girmama iyaye jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a in ka samu abokai ko ba a shata ba duk wanda ya karbi wannan sharuɗa na ba shi ɗari gashi tijani radiyallahu anhu ko ba samu hannunsa na kama ba na ba ku ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانا وهموا بإخراج الرسول هم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أقوى أن تخشوا إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم واشف صدور قوم مؤمنين ويذهب الغيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم واشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم الله زي zai tafiyar da fushin da yake cikin zuciyoyin musulmi duk ran da ya tirsa su kafirai ya halaka su ya lalata su ya gaskasta su hakika dukkan inda mu'mina suke Allah ya tafiyar da damuwa a zuciyarsu ya ya sa fushin su ya huce wai su bugai da gudubi ya tafiyar da fushin su a cikin zuciyarsu tubu da rabai sha kuma Allah in ya ga dama sai ya sa waɗansu mutane su tuba su musulunta bayan wannan kafirci abu su yana kansa daga baya ya tuba ya musulunta kuma Allah ya karbe shi kulli lazina amanu kulli lazina kafaru satughlabuna wa tusharu ila jahannam bayan an faɗi kuma sai aka ce wa yatubu ala man sha wallahu alimul hakim Allah zai karbi tuban wanda ya ga dama Allah mai ilimi ne masani hakimin guri ne ya san komai da komai
أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جادوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمن وليا والله خبير بما تعملون ويكون مؤمني كنا ذماني شيكي نند كنت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت صلى كنت زكاة الله بذي جرباكو بني أي بذا سكيب فروا سأن جرباكو أم حسبتم أن تتركوا za a gyare su za a gyare ku haka ne kuke zambani wadan ma ya alamin lahu da ja'adu minkum tun Allah bai bayyana cewa mutane suna nan suna jihadi akan taimakon addinin su ba walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'mina walijatan kuma sun basu riki wani makiyin Allah makiyin manzon Allah shine abokin asirin su ba mutum baya rike makiyin Allah makiyin annabi sallallahu alaihi wasallam shine abokin asirinka na kud da kud to Allah ya hana yin wannan la tattakhizu aduwa aduwakum awliya tukuna ilayhim bil wadda wa kafaru ma ja'akum tad ubangiji ya hana ai haka Allah bai hana soyayya tsakanin musulmi da kafiri ba amma muwalati na kud da kud walija to shi aka hana domin Allah ya ce la yanhaykumullahu عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المفسدين إنما ينهيكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وأن تحبوهم وأن تولوهم وإذا الله أولئك الظالمون الله بيهنا tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba su yi zumunta su yi ciniki su yi siyasa tare su yi makwabtaka Allah bai hana wannan ba a abin da Allah ya hana ka jibinci mutumin da yake yaƙanka cikin addini yake taimakon masu yaƙanka cikin addini masu neman su kore ka su ka bar gidanku suna neman su halakar da kai su Allah ya hana ba wai kawai musun addinin ku ya zama daban ba kai gaba da shi a'a ai Allah ya yarda a auri bahudiya da badasariya wal musanatu minal mu'minina wal musanatu minal ladina utul kitaba min qablikum ahalatta to kuma mutum da matarsa lalle sai ta soyayya sannan su zauna wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma tsakanin miji da mace Allah ya sanya soyayya da kuma tausayin juna muwalati aka ki ba so irin na ɗabi'a ba ولا يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله كبير بما تعملون الله ينسى إذا بدك أي كتاوة ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم فيها خالدون
وللمؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعبروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك بالضمان وفي النار هم خالدون ما كان للمشركين أن يعبروا مساجد الله آه، bai ba zai yiwu ba ga mushrikai su yi ta kirari wai su ne suke raya masallacin Allah ko masallatayen Allah wajen ginawa ko wajen zama a cikin masallatayen ba zai yiwu ga mushriki ba yaya mutum yaya mutum zai raya masallacin Allah ya bauta wa wani Allah ba zai mutum ya raya masallacin Allah ko ya bauta wa wani Allah ta'muru masajid Allah wa ta'budu ghayra Allah ba zai yiwu ba ma kare lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr ko sun tabbata su da kansu suke kirari su kafirai ne ma'ana suna kan addinin iyaye da kakanu ba su ga addinin annabi ba to shine ma'ana sun faɗa da kansu ba musulmi bane ulaka bai zamanin waɗannan mutane da ayyukan da suka yi na taimakon alhazai da shayar da baki da shayar da zamzam da duk abubuwan da suka yi ba su da lada a kai ya riga ya rushe ya ɓace ba ba da habi talar fitu ne wala kira habi talar fitu ne wala kira wala ka wal khafirun ha
hum khalid wa bin narihum khalidun tare da sun aikata waɗannan ayyuka ba su hum khaliduna su masu dawama ne fi neri a cikin wuta
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
أجعلتم زكاة الحاج إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأتي أولئك أن يكونوا من المهتدين وأن آيوي sun sauka ne akan shanin sayyidina Ali da amminsa Abbas ibn Abi Talib- Abbas ibn Abdul- Abdul Muttalib Ah, sayyidina Ali yace ku dai har yanzu kuna kan kafircin ku kuna bauta wa dodanni kuna bauta abun banza ba ku bauta wa Allah ba ya lissafa ya lissafa ya lissafa kun mai da kanku ga ma- marasa hankali ga Allah kun yi bauta masa amma kuna bauta wa dodanni kuna kaza kuna kaza sai ce kai ku dai kun ki ku ambaci alherin mu sai ku ambaci abubuwa marasa kyau yace halakum min min min shay'in mahmudin kuna da wani alheri ne wanda za a yabe ku a kansa yace mu ne muke saukar da alhazai muke ciyar da su muke shayar da su mu muke raya masallacin makka muke sharewa muke gyarawa duk ba za ku ambaci wannan ba zai ku ambaci hoton dodo sai sai Allah ya gaskata sai na Ali cewa wannan ai ba aikin da kuke aikin banza ne shine yake cewa inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa zai da ka yakunu min hudayb ai ba wanda yake raya masallacin Allah sai wanda ya imani da Allah din amma banda mushriki mana mana billahi wal yawmil akhir wanda yi imani da Allah da ranar lahira shine yake raya masallaci wa qama salata wa ata zakata duk wannan ba zai isa ba sai an ga yana sallah yana fitar zakka wa lam yakhsha illa Allah kuma ya zo bai tsoron komi bai tsoron kowa sai Allah shi kadai wato wazkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila ka ambaci Allah ka bin shi kadai ka zubar da komai wa lam yasha illa Allah wa sai ulaika wannan masu halaye sune an yakunu ya ya kusata ko ya tabbata an yakunu zamin almutadina wanda suke shiryayyu din nan wanda Allah yake cewa hudan lil muttaqina har zuwa ulaika muflihuna masu shiga aljanna أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين هبا عباس أجعلتم سقاية الحاج ودك يا رجالي يا مسلمت يا زبا babban sahabi tun ranar badar aje abdul sikayat alhaji yanzu za ku mai da mutane za ku mai da wai shayar da alhazai da ba su abinci wa imarat almasjid alharam da share masallacin ka'aba da gyara shi kama na mana billahi wal yawmil akhir za ku daidaita masu wannan da wanda ya imani da Allah da ranar lahira ba daidaita su أجعلتم زكاة الحاج وإمارة المسجد الحرام كبنان بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله kwa daidaita su da wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya yi jihadi saboda Allah saboda ɗaukaka kalmar Allah a ja'antum zikayatul hajji wa imaratul masjid harami kama na amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah ko kadan ba za su yi daidai ba wannan kafiri ne mushriki amma yana ciyar da abinci wa baki yana shayar da alhazai ruwa yana gyara masallaci amma kafiri ne ko hada shi da wannan imani da Allah da ranar lahira yayi jihadin ɗaukaka musulunci ko hada su la yastawra inda Allah ba za su yi daidai wajen Allah ba a'a wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin ai wayannan azzalumai ne su ne azzalumai ne ai wa man yadhlimu man mana masajid la yuzkara fi ismuhu ai su azzalimai ne wa man yadhlimu mimman mana masajid la yuzkara fi ismuhu ai su azzalimai ne wallahi Allah la yahdi qabaz zalimina ba zai shiryar da azzalimai hanyar shiga aljanna ba amma a duniya Allah yana shiryar da azzalimai su zama adilai yana shiryar da fasikai su zama salihai yana shiryar da kafirai su zama musulmi amma in an je lahira mutum kafiri ya je lahira da kafircinsa Allah ba zai nuna masa hanyar aljanna ba sai dai hanyar wuta fasiki ya je da fasikancinsa lahira bai tuba ba Allah ba zai nuna masa hanyar aljanna ba azzalimi ya je da zalimcinsa lahira bai tuba ba Allah ba zai nuna masa hanyar aljanna ba shine ma'anin la ya ji kabar kafirin la ya ji kabar fasiki la ya ji kabar zalimi a lahira a duniya kam shi su yake shiryawa gyara su الذين آمنوا وآجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون الذين آمنوا sani waɗanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira suka tayi daga garurukansu daga makka ko daga kowane gari suka koma wajen Allah wajen manzon Allah domin duk wanda ya kaure koma wajen manzon Allah ya koma wajen Allah ne ويهاجر في سبيل الله جلب مراغبا كثيرا مسعى ويخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله suka yi hijira su koma wajen Allah wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi saboda dauka addinin Allah bi amwalihim wa anfusihim suka bada rayukan suka bada dukiyoyin su duk saboda Allah ko waɗannan mutane azamu darajatan inda Allah sun fi daraja sun fi kowa daraja a wurin Allah wato samun daraja a wurin Allah da imani ne da kyakkyawan aiki kuma imanin hawa hawa ne kamar yadda muke karanta kullum har hawa goma yadda Allah ya jera a cikin suratul ahzabi innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanit har zuwa wal zakirin la kathira wal zakirati hawa hawa ne waɗansu mutane duniya ta tsare su ba su samu damar yin aikin lahira ba waɗannan zalika mabrahum min ilmi waɗansu kuwa sun yi imani sun zama musulmi amma duk da haka duniya tana zuciyarsu lahira tana zuciyarsu na farko faminan nasi bai yakulu faminan nasi ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أكو وندو سلاهرة با دنيا كوي suna ce rabbana atina fid dunya wa ma lahu bil akhirati min kharar wanda an gama da shi ba da rabuwa lahira akwai kuma wasu sanin duniya da lahira duk suna son su suna ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wannan kuma sun fi na na kasarin akwai kuma wanda suka wuce nan sun kai suna neman yardan Allah saboda ubangiji yana cewa رضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد saboda haka darajojin a zuciya suke waɗansu duniya ta tsare su wasu kuma duniya da lahiran sun tare sun dabaibaye su wasu kuma sun shiga cikin ilimin duniya din kuma suna tare da ilimin lahira din sun sarkafewa kayan kayan halitta suna duba kwari yaya suke bishiyoyi yaya suke ganyaye yaya suke iska yaya take cikin ƙasa menene ake cikin ƙasa cikin ruwa me a cikin ruwa duk ilimin su yara ta da irin waɗannan wasu ko sun daga kai suna duban taurari tauraruwa kaza mai kama kaza tauraro kaza kaza kaza kaza ilin irin ilimin su tsantsawi kenan to waɗannan in ba su yi sa'a ba ba za su yadda da ilimi mai mai jagora zuwa ga Allah ba domin ilimin duniya ya tsare su ilimin ilimin ilimin kaunu na halitta ya tsare su waɗansu kuma sun shiga cikin ilimin addinin ba su san ilimin wasila ne ba ba shi ne maksad ba sun karanta ƙur'ani sun karanta hadisi sun karanta riwayoyi dare da rana ba abin da suke karantawa sai ilimin addinin amma ko suna tsammanin ilimin addinin shine gaya ba shine gaya ba misali kawai su ibnu taymiya ya yi ilimi mai yawan gaske har ma bai taɓa yin aure ba don neman ilimi kaga nan ya bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man radiba sunnati farisa minni ya kuda cikin ilimin ya zo abun mamaki cikin ilimi amma duk da haka malamai suka ce ai shi baro ne yaqdihu bi sadafi wa bi zahabi to saboda haka sai yana taya su irin sai suka rataya da ilimin dare da rana da ilimin suke tinkaho amma ba sa lura da hanya zuwa ga Allah ilimin ya tsare su saboda haka ganin duk wanda yake karanta littattafan Ibn Taymiya ko littattafan Tsantawi to zai rataya da duniya ya san asiran duniya ganyaye dabbobi sama da ƙasa amma kuma hankalinsa bai tafi wajen Allah ba in kuma ka hau nan ka wuce ka kai su ilimin su Ibn Taymiya nan kuma sai ya zama ka zama nasibi don shi Ibn Taymiya nasibi ne ma'anar nasibi makiyin sai na Ali bai yarda da sayyidina Ali yana da daraja ba ina sukan sa shi Ibn Taymiya kuma duk wanda bai yarda da sayyidina Ali yana sukan sa ba to ba zai samu jin daɗi cikin zuciyarsa ba sayyidina Ali yace ko bishiya ce in tana kina annabi ya ce daci za ta yi balle ba shi Ibn Taymiya makiyin sayyidina Ali ne kowa ke karanta littattafan sa ya sani duk mai daukan fatawar su malamai sun yi ittifaki yana da wasu abubuwa da yawa wanda suka fita cikin cikin ijma'ul umma shi kadai ne a duniya wanda ya hana a ziyarci manzon Allah a cikin mariba wanda ya bada fatawar kar a ziyarci manzon Allah sai shi wai ya kawo wani hadisin da ba fiskar sa ba wai la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida wai ba a daura sirri sai zuwa masallaci ya guda uku to annabi masallaci ne balle ya zama na hudun su kuma za a yi daura sirri don neman ilimi ko don neman kuɗi ba to kaga ya hana a ziyarci manzon Allah shi kadai ke wannan tunani abin da ya ja masa ko kin sai na Ali shi ya zama masa kin manzon Allah duk abin da zaka wani darajoji manzon Allah ba zai shiga zuciyarsa ba amma ga ilimin ba iyaka ya zama abin mamaki to irin waɗannan duk wanda ya karanta littafin su sai ya rena martaban manzon Allah sai ya rena martaban Ahlul Baiti ya rena martaban waliyai saboda haka malamin sa ya gaya masa cikin littafin sa shi ne yake cewa yana munkirancin cewa annabi wani haske ne wanda Allah ya turo وما arsalnaka illa rahmatal lil alamin haske ne wanda Allah ya turo wanda mun dan jayayya da wani daga cikin manyan almajiransa yace duk mutumin da yace annabi haske ne daga Allah ya zama kafiri annabi dan adam ne adam kuwa da kasa da ruwa aka yi shi duk wanda yace annabi Muhammadu haske ne yazo daga Allah ya zama kafiri to ina na sai da shi arga ta wannan ai ba Umarul Futi ne ya faɗa ko wani ba malami Allah da kadar ya faɗa mana haka yace ya alal kitabi kad ja'akum rasuluna yubayyin lakum kathiran mimma kuntum takfuruna min alkitabi wa yahu an kathir kad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin Haka duk wanda yake shi nasibi ne duk wanda yake lizinta karanta karanta karatun sa ba zai girma annabi ba sallallahu alaihi wasallam Eh, kowa da inda aka tsare shi wanda ko sun wuce nan sun tafi neman hanyar Allah sun wuce maganan ilimin ko na zahirin ko na badin ko na wanne ne Allah suke nema domin dama in Allah ya ce annabi kira mutane ud'u ila sabili rabbika daga nan sai ka ji ya ce ud'u ila rabbika kira zuwa ga Allah kira zuwa ga hanyar Allah ilimi kenan kira zuwa ga Allah kuma hanyar ma'rifa ne ai wusuli a rabu da komi a kama Allah shi kadai wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an ah ya gare zai musulunta to kana jin haka ya ga dana
ji la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda kawai ake wannan larabci kace ka yadda tun daga zuciyarka har bakinka Allah shi kadai ne shi ne muke bauta shi kadai ne ubangijin ba mu wata bauta komai sai shi shi kadai ko kace ka yarda annabi Muhammad bawa Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini kace kuma ka yarda ya zo wato annabi Isa ba dan Allah bane Allah ba shi da annabi ne ba da yunus Eh, shi babban mutum ne manzon Allah ne kamun aiko annabi an aiko shi ya zo duniya da aikan Allah amma shi an yi- an yi da abin mamaki yana da uwa ba shi da uwa to yadda annabi Adam ba shi da uwar ba shi da uwa ka yarda abin da ka wada kace alhamdulillah yanzu ka zo musulmi me sunan ka da eh sunan ka na dadi ma Ilyas Ilyas zira kirta zira Ilyas ko eh eh to Ilyas kake zo kuma ranka canja ka Ilyas ma sunan musulmi ka me kake zo ka yi ka so Ibrahim yanzu ah, abin da ke dole da mutum ya zo dole kanta za ka je gida ka yi wanka ko ya maka rauna da sallah kullum akwai sallah biyar kuma ka kame bakin ka yi rana ta fadi za ka sha ruwa sai ka yi niyan karka wannan azumi tare da kai Allah ya baka dukiya ka yi zakka Allah ya baka dama ya baka lafiya ka je haji ko ba a cin naman alade irin wannan wanka da za ka yi yau idan ka yi aure ka kwanta da wata kai da ki fara da wata dole sai ka yi wannan wanka sannan ka yi sallah muna yi maka murna sannan wa sallama ma da Ibrahim albarka ne muka lalata da Allah ya bukatun mu da bukatun wanda su muke musu addu'a Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye imanin mu Allah ya kiyaye addinin mu Allah ya kiyaye kasar mu Allah ya samu zauna lafiya albarka ne muka lalata da bismillahir rahmanir rahim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى